بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب في الغسل babi game da hukunce-hukuncen wanka mun yi bayani dangane da kamun ruwa da istijimari sannan da alwallah ko to yau za a yi bayani game da hukunce-hukuncen wanka siffar wanka da kuma hukunce-hukuncensa amma ɗuhuru to amma wanka kalmar ɗuhuru nan tana nuhin alguslu kamar yadda ƙur'ani ke cewa in kuntum junuban faɗa haru in kun zan masu janaba to ku yi tsalki mai tsalki nan wanka kaga kalmar duhura kalma ce mushtarikatun bayyana ma'anin kafira tana tarayya ga ma'anoni da yawa in an kace tsalki ya shafi istinja'i tsalki ne istijmari tsalki ne taimama tsalki ce daharatun turabiya tsalki wanda ake yi da turbaya alwalla tsalki ce sannan wanka shi ma tsalki ne sannan akwai tsalki na musulunci kaga musulmi mai tsalki ne mushriki kuma najasa kamar yadda Allah ya ce innamal mushrikuna najasun kaga tsalki na musulunci kenan sannan akwai tsalki na zuciya ya zan babu datti cikin zuciyarka irin hasada irin kibiri irin ujubi irin keta da sauran ciwar watan zukata irin munafunci da zan babu su kaga tsalki shi ko na zuciya sannan akwai tsalki na gangar jikin dan adam ya zan hannunka bai da kazamta lokacin da zaka ɗaukar ƙura'ani da sauransu to duk waɗannan nau'uka ne na tsalki shi yasa yarhamukallah shi yasa hadisin da ke cewa Allah ya masal ƙur'ani illa ɗahiron kawai wanda ya shafi ƙur'ani sai mai tsalki sai malamai sun ka ce akwai ambigiti ga wannan hadisin don haka gaba ɗaya sai an kai disqualifying ɗinsu balle kuma cikin isnadin sai yana da illa don yan an ka ce ɗahirin kalma ɗahirin kalma ce mushtarkatun bayyana ma'anin kathira to wane tsalki ake nufi an ce kawai wanda ya taɓa ƙur'ani sai mai tsalki wane tsalki tsalki daga hadasi babba kamar janaba ko haila ko tsalki daga hadasi karami rashin alwalla ko tsalki na musulunci ko tsalki na hannunka kakka taba qur'ani an hannunka ka ci abinci baka wanke hannunka ba ga maskin miya nan wani tsalki aka nufi to kaga akwai ambiguity to sadda dot abin ga nassi yazo da ihtimalat to wannan yana bata yin hukunci da shi to balle duk kuma ga isnadin hadisin bai inganta don haka Allah ya masa Allah ya masa alqur'ani illa dahirun kaga bai tabbata ba madalla to sai ce amma duhuru amma amma wanka duhuru nan yana da ma'anar wanka don shi yayi babi babun fil gusli amma duhuru to amma wanka fa huwa shi dai min aljanabati na janaba wa min alhaidati da na haila wanne fasi da na wankan biki sawa'un daidai yake da juna ga siffar yadda ake yansu ga siffarsu duk daidai suke haka ga hukuncinsu daidai suke me matsayin wankan janaba farilla me matsayin wankan haila farilla me matsayin wankan jinin biki farilla kaga kenan da siffarsu da hukuncinsu sawa'un bi sawa'in duk daidai suke da juna to amma in ba don ga hukunci ba in dai ga sifa ne ba su ɗai uku ɗin gaba waɗannan wankoki ne na farilla ko da na janaba da na haila da na biki duk wanka ne na farilla to akwai wanka na sunna akwai wanka na mustahabbi akwai wanka na wajibi wanda ba farilla ba ne wajibi ne don mi da an ka ce ba farilla ba don ba ƙura'ani ya zo da shi ba sunna ta zo da shi sai a kira shi wajibi amma kuma dole ne kamar wankan juma'a kamar wankan gawa kaga waɗannan duk ba ƙura'ani sun ka zo ba ga hadisai sun ka zo amma kuma wajibai ne to shi sa ake kiran su wajibai ba a ce musu farilla waɗanga da na zo ga ƙura'ani sai a kira su farilla to akwai na sunna kuma wanda ba wajibai ba wanka domin sallar idi wanka domin sallar juma'a wajibi ne wanka in kawa gawa wanka an sunanta to shi wannan mustahabbi ne mustahabbi ne wanka domin shiga garin makka wanka domin ɗauka harama da hajji ko umra duk waɗannan wanka don na sunna ne ba wajibai ba ne da masu kama da su to, to da wanka na farilla da na wajibi da na sunna da na mustahabbi duka siffarsu guda ga siffayi yadda ake yin su practically duk guda ne iyaka hukunce hukuncinsu ɗaya na saba wannan farilla wannan wajibi wannan sunna amma dai ga siffar yadda ake yin su daidai ne shi yake nihi da shi yake nihi da to amma wanka na janaba da na haila da na daukewar jinin biki sawa'un daidai suke da juna ga siffar su da hukunci hukuncin su fa in nikita saral mutadahhir in mai wanka ya takaita alal ghusl akan wanka kawai duna lodu'i ba tare da yayi alwalla ba ajza'ahu wanka ya isa mishi misali janaba ta kama ka ko mace wadda jinin haila ya doke mata ko jinin biki sai ta cimma mai suna ne gulbi ta fada dai ta wanke ko ina ta cudanya ko ina ta hito wanka yayi amma an sunnanta ka banin wanka a fara yin alwalla to shi ya hicika da mai wanka ya yi wanka ɗaya wanke ko ina ya cuɗanya ko ina ba tare da ya yi alwallah ba a ji za a wankan ya isan mai wa abdallahu amma dai abin da an mafifici gare shi an ya tawadda shi alwallah ba da an yabda a bayan ya fara bi gasli da wanke ma bi farji abin da an ga farjinsa a waje sadihi ko jikinsa min al'adha na ƙazanta in mutum ya zo wanka ya ɗebi ruwa mi zai fara da shi sai ya fara wanke hannuwa ne kada ya kaɗa hannuwan cikin ruwan musamman in bokiti ne ko kwano buɗaɗɗe kai ya kaɗa har sai ya wanke hannuwan in ya wanke hannuwan sannan ya wanke mazakuta ta duk inda an da wata ƙazanta ya wanke ya wanke al'aura ta ya wanke gaba ya wanke baya in ya wanke sai ya sake wanke hannuwan to in ya wanke hannuwa to lokacin nan kaga yanzu ya wanke ko ina inda kazanta yake ko to wannan sai yayi arolla shudi guda guda duk gabubuwan da aka wankewa ga arolla sai ya wanke su ya wanke hannu ya kurkuru baki ya shaƙa ruwa ya hace ya wanke fuska ya wanke hannuwa to in ya zo ga kai sai ya wanke kai sau uku na an yi akasi kaga ga arolla shaha guda aka wa kai amma in an zo wanka wanki uku aka yi mai sai ya ɗebi ruwa ya zuba ya murza ya murza ga wanda adda gashi ya ɗebi ruwa ya zuba ya murza har sau uku sai ya wanke kunnuwa in ya wanke kunnuwa to yana iya ya wanke ƙahahu yana iya barin ƙahahu sai ƙarshen wanka ina fatar kun fahimta kaga yanzu ya yi arwalla shuɗi guda guda ko to sannan sai ya ɗebi ruwa sai ya zuba ga jikinsa ya faro da sama yana zuba yana cuɗanya yana zuba yana cuɗanya a ƙasa sannan gefen dama sannan ya ɗebi ruwa ya faro da sama saman jikinsa yana zuba yana cuɗanya yana zuba har ƙasa yanzu ya game ko'ina to lokacin nan sai ya wanke an so ya ɗan ƙara ba gaba sai ya wanke ƙafafunsa wankin ƙafafu shi zai zama cikon arwalla ta ta ɗazu da cikon wanka nai shi kenan in ya hito in lokacin sallah sai ya sake wata arwalla koko a'a ƙaramin hadasi yana shiga cikin babban hadasi dama abin da ke wajabtar da arwalla karamin hadasi irin kashi hitsari da masu kama da su ko to janaba babban hadasi ce to sanda duk babban hadasi ya kama to karami ya shiga ciki yanzu kamar mutum hukunci biyu ya hau kai nai ga hukuncin da za a yi ma haddi na bulala ko yankan hannu sannan ga hukunci na kisa to cewa za a yi sai an fara bulala sannan a kashe ka a a wanga bulala ta shiga cikin kisa a ta ɗaya a kashe ka ya isa to haka karamin hadasi ya shiga cikin babban hadasi don haka in mutum na da karamin hadasi sai babban hadasi ya kammai kamar janaba kamar haila ga mace to shikenan babban hadasin karamin hadasin ga ya shige cikin don haka da an dauke babban hadasi shi ma karamin hadasi ya tafi ina fatar kun fahimta wanda yayyo wanka to ba a cewa sai ya sake wata arwalla sannan yayi sallah wankan ga ya isan mai ko da ko da yazo wanka bai yi arwalla ba ko da fada ɗai ya yi cikin tafki ya wanki jiki ne ya yi ya hito in lokacin sallah sai ya taɗe ya yi sallah ina fatar kun fahimta to shine yace fa in nikita saral mutadahhir in mai wanka ya takaita alal gusli akan wanka kawai duna lodu'i ba tare da yayi alwalla ba ajza'ahu wankan ya isar mishi yayi wa abdallahu amma dai abinda ya fi gare shi an ya tawadda'a shi alwalla ashe kenan nan zai nuna muna alwallar da an kace wanda ya zo wanka yayi ya fara da alwalla mi a matsayin alwallar mustahabbi ga wankan ba dole ta ba tunda in baka yi ta baka yi wankan wankan yayi kuma duk abin da aka yi da arwalla ya halatta kai da wannan wanka ashe kenan arwallan ba dole bace mustahabbi ce ba da an yabda'a zai yi alwallan ne bayan ya fara bi gasli da wanki ma bi farji abinda agga farji ne a wajen sadi ko jiki ne min al'adana in akwai wani wuri inda an da kazanta ko maniyi ya taba ko hitsari ko kashi to ya fara da wanke shi tukun sannan shashi arwallan thumma yatawadda'u sannan in ya wanke abin da aga jiki ne na kazanta sai shi yi alwalla wudu as-salati irin alwallar sallah sai dai shudi guda guda ba shudi uku uku ba sai dai ga kai fa in sha'a in ya so ga sallar jilaihi in ya zo ga wankin kafafu sai ya wanke kafafun wa in sha in ya so akharahu ma ya jinkirtar da kawahu ila akhir gusli zuwa karshen wanka nai in ya wanke ko ina kawahu ɗaya na rage to in ya so sai ya bar wankin kafafun sai ya zo ya wanke sauran jiki doka ya fara da barin dama a faro da sama a yo ƙasa sannan ya wanke barin hagu ya faro da sama ya yo ƙasa to in ya ƙare wanka ne duka sannan sai ya wanke kafafu daga baya thumma ya gami sa yadaihi sannan bayan ya ya wanke duk inda adda kazanta ga jiki nai sannan yayi arwalla shudi guda guda ko to thumma ya gami sa yadaihi sannan sai ya nutsar da hannuwansa fil ina'i cikin makayan in ya zan bokiti ne ko wani baho yadda ya ka wanka da shi to sai ya sa hannuwansa biyu cikin bahon wa yarfa'ahu ma ya ɗaukaku hannuwan gaira qabidan bihi ma shay'an ba tare da ya riko komi na ruwa da su hannuwan ba ba ɗebi ruwan zaka yi ba abinda ɗaya aka so ka jike hannuwan ka sa su cikin ruwa ka jike in ka jike fa yukhallila bihi ma sai ya tsitsefe da su usula sha'rihi asalin gashin asala usula sha'ri ra'asi asalin gashin kansa kaga kamar waɗanda adda gashi da yawa sun aka yanzu ruwan in kai wanka ya shiga hagga kanka to ya za a iya shiga da sauki an ka ce sai ka nutsar da hannunka in ya zan kila buta ce wadda ba buɗaɗɗa ba sai ka karkato sai ka zuba ruwan ɗaya ka jiƙe hannuwanka to sai ka sa kaga ba wankin kai na haka ba ko mummurza gashin ɗaya na haka mai a hikima wannan mummurzawa gashin zai buɗe ta yadda in ka zuba ruwa zai sauki zai shiga ina fatar kun fahimta to in ka gama wannan mummurza sannan sai ka kamfatar ruwa da hannunka biyu sai ka zuba kan haka mummurza ka mummurza ko ina ka koma kamfatuwa ka mummurza ka kamfato har sau uku ka tabbatar da dai ruwa ya shiga ko ina ita ma mace ga wankan janaba ba sai ta banye tsorayenta ba amma ga wankan haila ba duk mace ta sani ba ga wankan haila annabi ya azama mata sai sun kwanci kansu akwai hadisin ummu salma ta tambaye manzon Allah in mace ta zo wanka na janaba sai ta kwance tsorayenta yace a'a ba sai ta kwance ba sai dai ga haila yana nan cikin sahih bukhari don haka janaba kaga ɗan an kace sanda duk za a wankan janaba sai an kwance mace ta kwance tsorayenta akwai wahala don janaba na iya samuwa kullun amma ita haila ba kullun taka samuwa ba shi yasa to ga haila da yake ita mafi yawa wata wata akai kaga in don wata guda duk ba a wahalshe ta ba madalla don haka ga haila ko umarci matan kusa da don haila ta ɗauke mace kahin ta yi wanka to ta banya kanta ta yi wanka sannan ta sake kitso ina fatar kun fahimta amma ga janaba ba sai ta banye ba iyaka dai ta zuba ruwa ta murza yadda ta tabbatar da ruwan zai shiga cikin tsora cikin kitson amma in tana da zare irin kitson nan da aka yi da zare to sai an cire shi haka in tana da roba irin roban nan da aka sa aiki duk sai ta cire shi don kaga waɗannan duk suna sha makancewa daga ruwa su taɓa gashi duk abin da ke sha makancewa kamar irin abin nan da suka sawa ga ƙumba in ta zo wanka dole sai ta cire shi ina fatar kun fahimta to to yana yake thumma ya garifu sannan ya kamfata ruwa kun san kamfata ko ya ɗebi ruwa bihima da su hannuwan ya garifi bihimal ma'a sai ya kamfato ruwa da su hannuwan bayan ya mutsutsuka gashin kansa sai ya kamfata ruwa da hannuwan biyu a lara asihi ya zuba a kan kansa talata garfatin zubawa uku gasilan lahu yana mai wankin kan bihinna da su hannuwan kaga in ya ɗebi ruwa da hannuwa ne ya zuba ga kai ne ya mummurza ya mummurza ya haka nan hasa uku wata fa'alu zalika almar'atu mace ma tana aikata haka kenan ga wanka da namiji da mace duk haka su kai wa tadgafu tana mum tana mutsutsuka sha'arar asaiha gashin kanta ta yi kokari ta in ta zuba ruwan ta mutsutsuka gashin kanta yadda ruwan ke shiga walaysa alaiha bai zamo akanta halla iqasiha kwanci tsorayenta ba sai ta banye kitsunta ba sai ta kwanci tsorayenta ba amma ga wankan janaba amma ga wankan haila annabi ya ce sai ta kwance sun mai fi dulma'a sannan bayan mutum ya wanke kai sai mutum ya zuba ruwa Allah shi ƙihil aiman to bai yi magana kunnuwa ba saboda hadisin da ya tabbata al'uduna ni minan ra'asi kunnuwa suna daga kai don haka daga wankin kai sai mi sai ya wanke kunnuwa su ma to yan an wanke kunnuwa yanzu mai rage wankin ƙafafu ko to yana iya jinkirtar da wankin ƙafafu sai ƙarshe to ya ce sun mai fi dulma a sannan sai ya zuba ruwa Allah shi ƙihil a yamani a kan ɓarin jikinsa na dama sai ya zubo ya faro da sama yana zubowa yana cuɗanyawa yana zuba yana cuɗanyawa sun ma'ala shi ƙihil aisar sannan ya zuba ruwa a kan ɓarin jikinsa na hagu waya ta dallaku yana cucuɗanyawa biya dai da hannuwansa biyu bi ithir sabbil ma'i ƙarshen zuba ruwan in ya zuba ruwa sai ya cuccuda ya cuccuda duk inda hannu ne ka kai to inda hannu ne bai kai sai ya yi unhani da tawal ko wani abu a Allah yukallifu Allah nafsan illa wus'aha inda Allah na son mu wanke bayan mu cudanya bayan mu sai ya muna dogayen hannuwa da ka kaiwa amma tun da ya muna waɗanda ba su kaiwa ya nuna kenan cudanya bayan ba dole bane duk inda hannu ne ka kai ya cudanya inda bai kai ba azama wasu ka ce unhani da kyalle ya cudanya wannan takalifi ne ka cuɗanya kawai inda hannunka kai inda baya kai shi kenan an yafe ma la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha to mutahi hatta ya umma jasadu har sai ya game jikinsa duka ya tabbatar da ba wani wuri da ya lum'a ko ina ya wanke eh wa ma shakka abinda yayi shakku an yakuna alma'u ya kasance ruwa a khazahu ya rike shi min jasadihi ga jiki nai awadahu bil ma'i sai ya sake maimaita ya sake dawo mai da ruwa inda yake shakkun ruwa ya taba ko bai taba ba to sai ya sake zuba ruwa ya wanke wanda lakahu ya cudan ya shi biyadihi da hannunsa hatta yu iba har sai ya game jami'a jasadi dukkan jikinsa to wannan shi awwanka shi ne hadisan amma rubna yasirin ya ce annabi ya tura su ga wata bukata shi da umar ɗan kattabi da wasu mutane sai janaba ta kama ammar cikin tafiya babu ruwan wanka sai ya yi ƙiyas ya ce to wanda alwalla wanda janaba ta kama ba cewa an ka yi ya sa ruwa ya yi wanka ba to kenan in janaba ta kama babu ruwa wanda bai samu ruwan arwalla ba cewa an ka yi taimama ba sai ya ce to kenan wanda janaba ta kama bai samu ruwa ba sai ya yi birkiɗa sai ya kwanta ga ƙasa ya yi ta birkiɗa da kasan jaki na birkiɗa ya yi ƙiyasi kun fahimta yadda ya yi sallah da an ka dawo ya faɗa ma annabi annabi janaba ta kame babu ruwa sai da yi birkiɗa annabi ya ce na inna ma ya kafi ka an tafi alabi dai ka haka za ai yana isar maka kai hakan gaɗai sai ya buga a ƙasa ga hannuwa ne ya shafi huska ya shafi hannuwa kaga taimama kenan ko ashe in janaba ta kama kun ba birkida za ka yi ba a'a taimama ɗaya za ka yi ita kuma taimama gaba biyu a gabubuwan taimama daga huska sai hannuwa kuma hannuwan ba sai an kawo ga zira'i ba hadisin dan umar da ya ce a kawo ga zira'i bai tabbata ba sannan bugun ƙasa guda tayammumu darbatun wahidatun har babi imam al-bukhari ya kulla bugun kasa guda za kai sai ka shafi fuska ka shafi tafa sai ka tashi kai sallarka duk abin da aka yi da arwalla ana yi ne da taimama don aya guda sun ka taho ina fatar kun fahimta wayu tabi'u to in ya zo wanka yana bibiyar umqa surratihi zurhin cibiyarsa ka san wani cibiya ta ta shiga can to in ba bibiya yayi ba sai ya ballum'a in don ya zuba ruwa ɗai ba su isa can ƙwarya don haka wanda adda cibiya mai zurhi can to ya bibiyi zurhin cibiyarsa ya tabbatar da ya sa ruwa ya wanke don kai ya ballum'a wata hata halki da ƙarƙashin makogaronsa ina makogaro yake nan makogaro yake ko to ina ƙarƙashin makogaro ƙirji na a ƙarƙashin makogaro don haka ba ƙarƙashin makogaro ya kamata ya ce ba ƙarƙashin haɓarsa nan ya kasan ya ce waɗanda na ci kaya kasan za su yi wasu layuyyuka hakan ga ko to irin nan ne an gadot za ka iskan ma irin masu ƙiban nan nan wurin ga wani bakwali ya sauko nan na ƙoshi yanzu zamanin buhari babu iri ne amma zamanin jonathan za ka iskan ma mutane da bakwali nan ya sauko to ya bibiyi nan ne nan karkashi kaga nan ba karkashin makogaro don karkashin abu ƙasa ne karkashin haɓa da ya kamata ya ce nan sai ya bibiya don kai ya ballon a to wa yukhallilu kuma yana tsitsefe sha'ar lihiyati gashin gemanyarsa in an ka zo kaga ga arwalla ya ce ba wajibi bane ya tsitsefe ko iyaka dai ya sa hannu ne dai ya shudar da abin ga amma ga wanka sai ya tsitsefe duk inda gashi yake ga jiki ne ga wanka sai an tsitsefe don gudun kada ya zan ruwa ba su shiga ba karkashin gashin wata hata jana haihe da karkashin fikafikansa na adam na da hikahikai eh yana da gasu don haka ina a karkashin hikahikai nan ga hamattansu kenan ya tabbatar da bai ballon a ga hamattansu ba shi ma kaga yana da kwarhi ko in baka yi annaya ba in don zuba ruwa ɗai kuma dama rufe suke sai ya zan ruwa bashi don haka ya bincika karkashin hamattansa duka ya wanke wa bayyana aliyata da tsakanin duwawunsa shi ma na in ba a annaya ba musamman masu wanka da zanne za ka iskan ruwa ba su shiga tsakanin duwawun ba to duk dai a wanke waruf gaihi da kuma tsakanin cinansa nan nan ne rufgu tsakanin cinai eh da ta dama da ta hagu duk abinci kanan a wanke kada a balluma wata hata rukuma ta yi da ƙarƙashin guyoyinsa guyewa ina ake barin lum a daggaba ko da baya da baya ma dalla bayan guyewa nan da baya to nan ma a bincika a tabbatar da ba a ballum a ba an wanke wa a safila rijilaihi da ƙarƙashin ƙafafunsa ƙasan ƙafafunsa wani za ka ga wanga taken kafar ga ya zurma kwarai ya yi kogo kwarai nan na wani kogo gare kwarai to in don ka zuba ruwa ɗaya yana yiwa nan ba su taɓa nan ne an gaba don haka duk dai a tabbatar da dai an wanke ko'ina ba a dai sun barin lum'a don akwai hadisi la'ifi wanda ka cewa ta hata kulli sha'aritin janaba ƙarƙashin kowane gashi na jikin ɗan adam akwai janaba don haka duk inda baka wanke ba kenan janaban nan tana nan to shi yasa aka son a game jiki ko ina ka tabbatar da ruwa ya kai ko ina ka cuɗanya kada a ballon a wa yukhallilu yana tsitsefe asabi a yadaihi yatsun hannuwansa in ya zo wanka kamar yadda yake tsitsefe su ga alwala waya ga silur jalaihi to sai ya wanke kafafunsa akar zalika karshen hakan ga in ya gama wanka duka sai ya ba kafahu sai da karshe sai ya wanke kafafunsa da karshe ya jima'u zalika yana hada wannan wankin kafa fihi ma gare su litamami guslihi domin cikan wankansa wa litamami wudu'ihi kuma domin cika alwalla ba yayo alwalla shudi guda guda ba ya wanke ko ina illa kafahu to yanzu in ya kare wanka ya wanke kafafun to wankin kafahu sai ya zan cika alwalla tai da cikan wanka ne shikenan wanka ne ya kammala alwalla tai ta kammala eh in kana in ya kasance a kara gaslahuma ya jinkirtar da wankin kafafun amma in ya wanke su tun wurin arwalla shikenan ya huta waya hadaru shi sauna shi anniya an yi masa dakarau kada ya shafi al'aura ta fita da luki cikin cuccuɗaya wadda ya kai ba an ce ya zuba ruwa ya cuɗanya ba ta wurin cuccuɗawa to shi anniya kada shafi al'aura ta domin kasan taɓin al'aura ga mazan malikiya yana kada alwallah in ya taba al'aura bi baɗina kafihi da cikin tafi nai fa in fa'ala zalika in ya aikata haka in ya taba al'aurat wa qad aw abduhu alhali ya game ya game ko ina ga wanka nai to a adalo du a kaga Allah ta kare to in yana son yayi ibada da ita in yana son yayi ibada kamar da ya hito lokacin sallah yayi sallah to sai ya saki mai da alwala wa in masahu in kuma irin mu ne da ga mazhaban mu mu a shafar zakari bai taba bai kare alwala in dai ba da shawa ka shafa ba to shi ko ya taba babu komi inna ma huwa bad'atun minka tsoka ce ta jikinka inji annabi mm sallallahu alaihi wasallam to wa in masahu in ya shafi al'aura da'i gusli tun harkun wanka nai harkun wanka ne ya shafi al'aura wa ba'da an gasala bayan ya wanke mawadi alwudu'i wuraren alwala minhu na jikinsa to falyumirra biya dai sai ya shudar da hannuwansa biyu ba da zalika bayan haka alamawa da ilodu akan wuraren alwala bil ma'i da ruwa in ya zanto farkon alwala ne in farkon wanka ne ya wanke wasu gabubuwa na alwala sai ya taba zakarin sai ya ce to ya sa ruwa ɗaya ya shafe ya wanki sauran gabubuwa alama yan bagi min zalika akan abin da ke kamata na wannan wayan wihi wurin wankin zai yi niyyar cewa alwala ce ya saki yana yin niyya ta ma'ana sai da ya shafi ya wanke gabubuwan da niyyar cewa a rawalla tun da waccan ta kare tun da ya taba gaba garai to yanzu wata ta saki to wannan abin da ya kawo kenan kaga nan mi ya kawo siffar yadda ake wanka practically bai kawo abu kaza farilla abu kaza sunna abu kaza mustahabbi ba ya faɗa muku siffar practical yadda ake wanka to Allah ya sa mana albarka ga abin da mu karanta to duka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik